الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدينه القويم ثم راقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الطريق الذي يضمن لنا نعمة الإسلام طريق واحد لا يتعدد وسبيل أوحد جامع لا يتفرق وذلك أن الله عز وجل كتب الفلاح لحزب واحد فقط فقال عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وكتب الغلبة له وحده فقال ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومهما بحثت يا أخي المسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن تجد تفريق الأمة إلى جماعات وتحزيبها وتحزيبها في تكتلات إلا مذموما قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكيف يقر ربنا عز وجل أمة على التشتت بعدما عصمها بحبله وهو يبرئ نبيه صلى الله عليه وسلم منها فيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فدل هذا الحديث بنصه على أن الطريق واحد وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله عباد الله إن الذي لا يختلف فيه المسلمون قديما وحديثا هو أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة فإليه يردون ومنه يصدرون ذلك لأن الله تبارك وتعالى ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب فقال على لسان مؤمن الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما ضمنها لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لكن الذي جعل الأمة الإسلامية تنحرف عن الطريق هو إغفالها ركنا ثالثا جاء التنويء به في الوحيين جميعا ألا وهو فهم السلف الصالح للكتاب والسنة وقد اشتملت سورة الفاتحة على هذه الأركان الثلاثة في أكمل بيان فقوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اشتمل على ركن الكتاب والسنة وقوله صراط الذين أنعمت عليهم اشتمل على فهم السلف لهذا الصراط مع أنه لا يشك أحد في أن من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إلى إلى الصراط المستقيم إلا أنه لما كان فهم الناس للكتاب والسنة منه الصحيح ومنه السقيم اقتضى الأمر ركنا ثالثا لرفع الخلاف وهو تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وتأمل سرا بديئا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو مسلمي مبيا مأيكي صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar kullum wasiyar farko ita ce wasiyar da Allah ta'ala yewa al'ummomi gabanin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a ji tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah bayan haka ku sani ya bayan Allah cewa hanyar da salamun cewa mutane ni'imar musulunci to hanya ɗaya ce ba ta rarrabu ta karkasu ta ɗauki hanyoyi daban-daban ba kuma sannan hanya ce tilo wadda take tattara mutane wuri guda ba ta rarrabe su kuma ita ɗin ba rababbiya ba ce domin kuwa idan mutum ya duba a cikin littafin Allah zai gani Allah ta'ala ya wajabta samuwar rabauta duniya da lahira ga rundunarsa kuma ya kira ta runduna Allah ta'ala yana cewa ula'ika hizbullah waɗannan su ne rundunar Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun lalle rundunar Allah su ne masu cin nasara ai su ne masu cin nasara banda duk wanda ba su ba kuma sannan Allah ta'ala ya wajabta samun galaba da rinjaye ga wannan runduna ita kadai Allah ta'ala ya ce ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا duk wanda ya jibinci Allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani Allah ta'ala ya ce fa inna hizballahi humul ghalibun to rundunar Allah ita ce mai rinjaye babu abin da yake karfafa wa mumini ya kwantar masa da hankali ya bashi natsuwa da ƙarfin ta goma shi da goyon baya irin wannan aya ta farkon tana magana akan cin nasara duniya da lahira ta biyu kuma tana magana akan rinjaye don haka duk wanda yake kan wannan hanyar yake cikin rundunar Allah to ba za a fi ƙarfinsa ba. Fin ƙarfi baya nufin makami, baya nufin ƙarfin tuwo, baya nufin duka, baya nufin zagi, baya nufin tarin jama'a, amma yana nufin ƙarfin hujja da tsayawa akan tafarkin daidai wanda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi. ya kai musulmi duk yadda za ka yi bincike a cikin littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba za ka samu ambatan rarrabuwar kan al'umma da gutsitsira al'umma zuwa ƙungiya-ƙungiya hanya-hanya tsarika-tsarika rindina-rindina nan da can babu inda aka ambaci wannan sai abin zargi duk inda ka same shi a Qur'ani to abin zargi ne babu inda aka yabi rarrabuwar kai Allah ta'ala umarni yayi cewa a hada kai duk inda ka je an ce rabuwar kai to abin zargi ne ko abin anawa ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sannan Allah ta'ala ya gaya mana yace wala takunu minal mushriki kar ku zama kamar mushrikai minal ladina farraqu dinahum ga waɗanda suka rarraba addininsu suka kataskala shi wannan nabun wannan wannan nabun wancan wannan hanyarsa daban wannan tafarkin da ya ɗauka daban wannan gwadaban da ya zaɓa zai je aljanna daban kowa abin da yake bautawa daban Allah ta'ala ya ce min alladhina farraqu dinahum wadanda suka rarrabe addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya shine shi'an jam'in shi'a kungiya karkasuwa rarrabuwa kowa da tasa yace kullu hizbin bima ladayhim fariqun kowace kungiya kowace rundina ba ta alfahari da komai da murna da komai sai abin da yake tare da ita dan ƙungiyarmu shine kawai mutum duk wanda ba namu ba to ba mutum bane kuma babu wani alheri a ko ina in ba a gunmu ba kowa haka yake kallo to haka al'umma suka rarraba suka gutsutsura addini to wannan abun abin zargi ne Allah ta'ala ya hana manzansa sallallahu alaihi wa sallama da shi da muminai su zama da irin wannan siffa kar ku zama daga cikin mushrikai sai aka siffanta mushrikai aikin su babba shine rarraba addini wannan na bin wancan wannan na bin wannan wannan yana ganin ba za a shiga aljanna ba sai ta hanyar wannan wannan ma na ganin ba za a shiga aljanna ba sai ta hanyar wannan an gutsutsura mutane kowa ya kama nasa to kowa ya bar nasa a tattara a koma gun Allah kuma abi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine umarnin Allah yaya ko za a yi ubangiji ya yadda da al'umma akan rarrabuwa akan kacaccalewa bayan kuwa ya tsare ta da igiyarsa yace wa atasimu ku nemi tsari ma'ana ku tsaru ku tattaru ku haɗu ku yi riko bi hablillahi da igiyar Allah igiyar Allah ita ce addinin Allah littafin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk hanyar da ya bi ita ce hanyar da ya kamata ko in ce ya wajaba akan ka kai mumini ka bi kar ka zaɓi wata hanya ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alhali gashi mun gani cikin alqur'ani Allah yana barrantar da manzansa yana gaya masa babu ruwansa ba abin da ya haɗa shi da irin waɗannan rarrabuwa da ƙungiyoyi الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء للي ودنن da suka rarrabe addinin su hanya hanya dariqa dariqa kungiya kungiya to baka cikin su ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in inda Allah ya ga wa manzansa sallallahu alaihi wasallam innama amruhum ila Allah Allah yace lamarin su yana ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an wata rana ya ruwaito yana faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna zaune wata rana sai ya zana wani layi mai kakke guda ɗaya sannan ya ce haza sabilullah in ji manzon Allah kwatance ya yi musu ya zana layi a ƙasa yadda kowa zai iya gane ba abcd ba ne ballantana wani ya ce bai fahimta ba layi yadda kowa ya san me ake nufi da layi sai ya nuna ya ce hada sabilullah bayan ya zana wannan a gefen layin kuma babba sai ya zana wasu ƙanana nan ɗaya nan ɗaya dama biyu uku hudu gefen haguma ɗaya biyu uku hudu a jikin babban layi da yake tsakiya sun maƙala sai ya ce hadihi asubul waɗannan da kuka gani su ne hanyoyi wannan ta tsakiyar ita ce hanyar Allah wa ala kulli sabili duk wannan hanyoyin akan kowace akwai shaytanun yad'u ilayhi akwai wani shaytani yana kira zuwa gare shi a zo a bi shi in ban da shi ba za a bi kowa ba in ban da shi in ba ta hanyar sa ba za a je ga Allah shi yafi kowa sanin Allah shi ne mai kaza shi ne mai kaza amma an bar hanyar da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da ita to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwatancan sannan sai ya karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu to kaji kuma wannan ita ce hanya ta mai kakkiya in ji Allah a ƙur'ani wannan zancen yake ba a wani gun ba sai kuma ya ce fattabi'uhu to ku bi shi ku bi wannan hanya sai kuma bai tsaya nan ba sai ce wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi zambiyoyi gutsurarru da suka gutsure suka ɓantare wannan yayi nan wannan yayi can kar ku bi su in kuka bi su fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku da hanyar Allah ya jama'a wannan qur'ani ne wannan fassarar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ga fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gane aka suka kawo mana don haka ya ku bayin Allah wannan hadisi da nassinsa ya nuna mana cewa wallahi hanyar gaskiya fa guda ɗaya ce kuma ina rantse muku da Allah haka ne tunda Allah haka ya faɗa tunda manzon Allah haka ya faɗa babu wata hanya in ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wadda za ta kai ka aljanna da ka kana son ka shiga aljanna ka rabu da hanyar kowa ka bi hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce kadai hanyar da za ta tsira duk wanda zai dora ka akan hanyar da za ka gane shi ma wani abu ne shi ma Allah ne shi ma za a yi kaza shi ma yana da kaza shi ma yana da iko rabu da wannan hanyar dawo ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da yake kai shi kadai shine gaskiya wani zai ce ai to yanzu kowa batacce ne ai ko in dai ana ce ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai duk wanda ya rabu da shi lalle batacce ne duk yawansa gaskiya tana tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hanyarsa shi kadai karka ji tsoron fadar wannan duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ya bantare ba annabi ne ya raba kan mutane ba al'umma ce a rarrabe haɗin kansa shine kowa ya bar abin da yake yi a dawo kan hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam inda ana son sa babu mutumin da zai kai ga Allah sai ta wannan hanyar babu mutumin da zai shiga aljanna sai ta wannan hanyar guda ɗaya ita kadai ce za ta kai ka babu shortcut babu wani wuri da za ka ce bari in bi ta nan ai ita ma za ta zagayo ta haɗu wahala za ka sha ka bi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren ibada ta ɓangaren zikiri ta ɓangaren komai ka koyi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah yake zikirinsa yake komai faɗuwa tashinsa zamansa cin abincinsa fitarsa daga gida harkarsa da iyali, harkarsa da jama'a, jagorancin jama'a, alƙalancinsa, fitarsa jihadi, ilmantarwa, karantarwa, tarbiyya, mu'amala da mutane, mutanen daban-daban, musulmi, wanda ba musulmi ba, duk a koma a karanta yadda manzan Allah sallama ya rayu, wannan ita ce kaɗai hanya da za a shiga aljanna da ita, ya ku bayin Allah, lalle mutane musulmi ba su rarraba ba, qadiman wa hadisan cewa hanyar da Allah ya yadda da ita ita ce abu littafinsa kuma abi sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam shine hadisan da suka ruwaito mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya rayu me yace anan me ya aikata anan me aka aikata anan bai hana ba wannan shine addini daga nan za a tashi kuma kowa zai motsa to nan ne wurin motsinsa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an saba ina za a koma nan za a koma duk wanda yake son gaskiya a duba Qur'ani a duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a duba yaya su Abubakar su Umar su Usman su Ali suka fahimci wannan addini yaya su imamuna Maliku su Shafi'i ya suka yi wannan shine addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mutane da shi ku zo ku ji a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ba mu labari dangane da muminin nan daga cikin aljanu da yake wa ƴan uwansa wa'azi bayan ya ji alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul ahqaf Allah ta'ala yana cewa ya qaumana shi wannan aljani yana gaya wa mutanansa ya ku mutane na inna sami'na kitaban mu mun ji wani littafi ana karanta shi unzila min ba'di musa an saukar da shi bayan annabi musa ashe sun san annabi musa kun san aljanu suna dadewa a duniya Allah yana barin su shekaru ɗaruruwa yake gaya ma ‘yan uwansa, mun ji wani ƙur'ani, wani littafi ana karanta shi, an saukar da shi bayan annabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yana mai gaskata abin da ya zo gabaninsa, to ku ji siffarsa, yahdi ilal haqqi yana shiryarwa zuwa gaskiya. Da haka ƙur'ani yana shiryarwa zuwa gaskiya, wa ila tsariƙin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take mai kakkiya wadda babu karkata a cikinta kuma wannan shine abinda Allah ta'ala ya nuna mana in an bi qur'ani to nan za a samu shiriya a bi qur'ani a samu shiriya sannan mun ga inda Allah ta'ala har yanzu a cikin alqur'ani ya gaya mana cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a nan gaskiya take a nan shiriya take Allah ta'ala ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya don haka da alqur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan shiriya take abi alqur'ani abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam في قوله وفعله وفي تقريراته amma menene yasa al'umma ta rarraba me ya jawo al'umma ta gutsitsire shine rabuwa da rukuni na uku yanzu mun ji rukunai guda biyu rukunin farko abi alqur'ani rukuni na biyu abi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rukuni na uku shine babban sababin rabuwar kan mutane tsin karɓar fassarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan addini sai aka samu wasu mutane daban wannan ya ce shi ma ƙur'ani yake bi wannan ya ce shi ma hadisin yake bi amma kuma hanyarsa ba irin ta su abubakar su umar su usman alkhulafa'ur rashiduna da sahabbai da tabi'ai suka bu ba wata hanya daban aka ɗora mutane a kai. To wannan shi ne sababin rabuwar mutane da gaskiya shi ne aka gutsutsure aka bi an maimakon a bauta wa Allah aka koma ana bauta wa ɗan adam ana binsa a nan gunsa shirya take. Amma an bar Allah an bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku zo mu je suratul Fatiha a ƙarshenta Allah ta'ala ya ba mu labari inda yake faɗi ihdina siratal mustaqim kullum muna karanta wannan ba sau ɗaya ba a raka'o'in farilla guda goma sha bakwai kullum sai ka faɗa ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ya Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim hanyar da take wato miƙaƙƙiya ba karkatacciya ba To wannan magana ta ƙunshi rukunan nan guda biyu suna cikin nan. As-siratul mustaqim shine al-kitab wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. To ina aka gano rukuni na uku shine bin fahimtar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine inda Allah ta'ala ya ce siratal ladzina an'amta alaihi hanyar waɗanda kai ni'ima a kansu wannan ya kunshi ashe abi fahimtar waɗanda Allah ya wa ni'ima suka makalkale wannan hanya ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi koyi da su Allah ta'ala ma kuma ya gaya mana a cikin wata ayar musamman ya faɗi cewa duk mutumin da ya rabu da hanyar magabata wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anin yushaqiq an yakuna an-nabiyyu fi shiqqin wa anta fi shiqqin akhar ya zama annabi yana wani tsagi kai kana wani tsagin daban to shine ma'anar ka saba masa to duk wanda ya saba wa manzo min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ko shiriya ta bayyana gare shi mai Allah ta'ala yace nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa shi ya zaɓi ya ɓata shi ya zaɓi ya karkace shi ya bar manzan Allah ya bi wani mutumin daban wa nuslihi jahannam sannan za mu jefa shi wutar jahannama wa sa'at masira fir da ita a matsayin makoma in ji Allah ta'ala sannan ya faɗi kafin nan abin da na tsallake wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nan zancen yake kuma ya bi hanyar waɗanda ba muminai ba su waye muminai su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe saba musu da barin hanyar su karkacewa ce don haka duk addinin da waɗannan bayan Allah ba su san shi ba kamar da imamuna maliku yake faɗi yace fa ma lam yakun yawma idin dinan la yakunu yawma dinan duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba to a yau ba zai zama addini ba ya jama'a in abu bai zama addini a zamanin Imam Maliku ba yaushe mutum zai zo a samu wani addini daban bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokaci mai tsawo don haka ya jama'a wallahi duk hargitsin nan da muke ciki da hayaniyan nan da ake ciki da rarrabuwan nan da ake ciki wannan ya mangara ka nan wannan ya angiza ka san wannan ya hankida ka nan same da hankalinka kana so ka shiga aljanna ko ka so kake kawai ka mutu a cikin rudu to ka tsaya kai karatu kai bincike ina hanyar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita dole abi Allah dole abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce maka ba zai bi manzan Allah ba to shine ya zabi ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam dole a bi shi abinda yazo da shi na cikin alqur'ani duk gaskiya ne abinda yazo da shi daga bakinsa duk shiriya ne wama yantiqu anil hawa haka Allah ya ce baya furishin son zuciya duk abinda manzan Allah ya faɗa to gaskiya ne shari'a ce ba bata a cikin ta haka ba za a samu bata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan rudanin da muke ciki ya jama'a wallahi wannan hayaniyar rashin fahimtar wannan usulin ne wai wannan addini su Abubakar suka yi su Umar su Uthman su Ali wannan addini su manyan malaman musulunci su Abu Hanifa su Imam Maliku su Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal Qur'ani suka bi, suka bi hadisan nan, suka bi sahabbai. Kuma sahabban nan su ne Allah ya bamu labari radiyallahu anhu wa radu anhu wa a'adda lahum jannati. Ya gaya mana cewa ‘yan aljanna ne. Ya yarda da su, sun yarda da shi, ya sa su aljanna. Don haka in kana son ka bi gaskiya, ka je ka binciki menene daidai da Qur'ani. menene daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene addinin da su Abubakar su Umar suka yi amma duk kwama talar da ta zo daga baya ka rabu da ita za ta batar da kai Allah ta'ala ya tsare mu mizanin mu shine ma'auni abin da zai daidai da wannan ma'aunin guda uku to anan gaskiya take abi alqur'ani abi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu duk duniya babu waliyi da ya kai abubakar har duniya ta tashi ba a yi waliyi waliyin Allah wanda ba annabi ba wanda ya kai sayidina abubakar don haka abinda abubakar ya fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya fahimta Uthmanu Aliyu Ibn Mas'ud Mu'az ibn Jabal da sauran sahabbai Abu Ubaida ibn al-Jarrah Sa'd ibn Abi Waqqas Az-Zubair Talha da duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addinin da suke kai a ina yake wallahi yana nan a rubuce a cikin littattafai ba bataccen abu bane baka buƙatar kwane-kwane sai ka bi wani ya batar da kai duk hanyar da wani zai bi yana nuna maka shi za a zo a bautawa shi ne mai kaza shi ne mai karama kaza shi ne kaza shi ne kaza ka rabu da wannan ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana son tsira wannan qiyamul layli ce ake wa mutum domin ya san ina makomarsa suke Abdullahi bin Mas'udin yana cewa man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mata duk mutumin da zai koyi da wani to ya koyi da wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la yu'manu alayhi al la yu'manu alayhi al fitna domin ko mutum mai rai bai fita bai wuce a jarrabe shi ba don haka a duba hanyar waɗanda suka gabata ibnu mas'ud ne yake faɗin wannan yaushe ya rasu a shekara ta talatin da biyu ta hijira yana cikin as-sabiquna al-awwalun Abdullahi ibn Mas'ud amma duk da haka yana faɗin cewa ku yi koyi da waɗanda suka wuce yana nufin ai koyi da su Abubakar da su Umar da su Usman da su Ali Allah ta'ala ya ƙara kyautata mana ya bayin Allah lalle mutumin duk da yake son shiriya wallahi wannan rudanin da aka sa al'umma aka gutsutsura mu babu hanyar fa da za mu samu haɗin kan nan ba magana ce ta mu zo mu yi taro wannan ya gaisa da wannan wannan ya gaisa da wannan duk ba anan take ba a ina magana take in bar son zuciyata in bi Allah in bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka gina shi ba akan dalili da hujja ba a rabu da shi a zo a bi Qur'ani a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu fahimtar Abubakar da Umar da Usman wanda muka tabbatar sun riga sun tsira khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyan tsare ku sune waɗanda na zauna da su in ji annabi sannan waɗanda suke bin su sune ake ce tabi'ai sannan masu bin su sune ake kira atba'ut tabi'ina to wannan karni guda uku duk annabi ya tsarkake su duk wanda ya zo daga baya ya zo da abin da ya fi abin da ake yi a wancan zamanin to hakika bata ya zo da shi babu wani abu da za a shiga aljanna da shi wanda babu shi a wancan zamanin in ko kaga wani ya zo da shi kuma ya saba wa na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to tabbata bata ne ba za a samu shirya a wannan ba muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya dora mu akan tafarki madaidaici Allah ta'ala muke roƙo ya tallafe mu ya haɗa kanmu amma haɗin kai akan gaskiya ba haɗin kai akan son zuciya ba Allah ya taimaka mana ya mai da hankalinmu da tsinakinmu cikin hayyacinmu mu koma taitayinmu mu koma bubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا الله من رقمك الله كتبت دمو أكن تفرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله كبوت إذا نمو مغانا جسيا مبيتا يا الله كبوت إذا نمو مغانا كريا مجيتا يا الله كركسا أبو يريكي سيمنا مكاسا غانيشي يا الله بدم بدم أتكرا رأيوا الله كربا بدا إشاك Allah ka shiryar da mu mu gane hanya madaidaiciya kuma mu bi ta Allah ka karbi rayukan mu akan hanyar daidai ba hanyar bata ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم